بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه وراقبوا الله في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه اعلموا يا عباد الله إن الزكاة واحد من أركان الإسلام والزكاة في اللغة هي التطهير والنماء قال رب العزة قد أفلح من زكاها أي طهرها من الأدناس وشرعا تمليك, ما تمليك مال مخصوص لمستحقها بشرائط مخصوصة وزكاة يا عباد الله ركن من أركان الإسلام كما صرح ذلك نبي الأمة صلى الله عليه وسلم حيث قال بني الإسلام على خمس شهادة الله إله إلا الله وذكر منها وذكر منها الزكاة والله يقول في محكم تنزيله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وأما من يصرف الزكاة إليهم فهم ثمانية التي ذكرت في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وقد ذكر أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد المعروف بابن القدامة في كتابه المغني لابن قدامة ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير ما ذكر إلى غير من ذكر الله تبارك وتعالى من بناء المساجد والقنادر والسقايات وإصلاح الطرقات وسد البثوث وتكفين الموتى والتوسعة على الأضياف وأشباه ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تبارك وتعالى وأما المرأة يا عباد الله فقد ذكر ابن قدامة في ذلكم الكتاب إذا كان للمرأة فقيرة زوج موسر ينفق عليها لم يجوز دفع الزكاة إليها لأن كفاية حاصلة لها بما يسلها من نفقتها الواجبة فأشبهت من كان له عقار يستغني بأجرته فإن لم ينفق عليها وتعذر ذلك جاز الدفع إليها وزكاة الحرس يا عباد الله قال الله تبارك وتعالى في هذا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد ونسابه يا عباد الله قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسك أوسك صدقة وهذا متفق عليه والله يقول في محكم تنزيله وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والزيتون والرومان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حساده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وأن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون وكان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وعن جابر روية أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقي بالثانية نصف العشر وهذا أخرجه مسلم عباد الله فإن سقي المرء نصف سنة بكفلة ونصفها بغير كفلة ففيه ثلاثة أرباع العشر وأما عروض التجارة فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد في أحد قولين بإيجاب الزكاة في عروض عروض المتخذة للتجارة ونسابها أن يخرج أن يخرج ربع العشر من كامل القيمة أو من العروض نفسها وأحوال الأموال يا عباد الله البيوت والعقارات والسيارات والآلات ونحوها إذا كانت معدة للسكنى أو للاستعمال لا للتجارة فلا زكاة فيها وإن كانت معدة للآجار فالزكاة على الأجرة من حين الأقل وإذا بلغ النصاب وحال عليها الحول وإن كان معدة للتجارة وجبت الزكاة في قيمتها ربع العشر إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وأما الآلات المزارع والمصانع والمتاجر ونحوها لا زكاة في قيمتها لأنها لم تعد للبيع بل أعد للاستعمال إخراج الزكاة للأسهم في الشركات وأما الشركات الزراعية وإن كان استثمارها في الحبوب والثمار ونحوهما مما يكال ويدخر ففيها زكاة الحبوب والثمار بشروطها وإن كان في بهيمة الأنعام ففيها زكاة البهيمة الأنعام بشروطها كما ذكر وإن كان لها وإن كان لها مال سائل ففيه زكاة النقود ربع العشر ربع العشر بشروطها وأما الشركات الصناعية مثل شركات الأدوية والكهرباء والأسمنت والحديد ونحوها فهذا تجب زكاة في صافي أرباحها ربع العشر إذا بلغت نسابا وحال عليها الحول وأما الشركات التجارية كالاستيراد والتصدير والبيع والشراء ومضاربات والتحويلات المالية ونحو ذلك مما يجوز تعمل به شرعا ففي هذه تجب فيها زكاة عروض التجارة زكاة عروض التجارة في رأس المال وصافي الأرباح وأما منع الزكاة يا عباد الله أمر شنيع وخطير والله تبارك وتعالى يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة سفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجب وجبانه, وجبانه وظهره كلما بردت أعدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة في يوم كان كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار عباد الله إن الله يأمركم بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم حيث بدأ بنفسه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين bayan haka yan uwa ina mai shaidawa babu abun bautata bisa ga cancanta sai Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa gabaki ɗayan su ya ku yan uwa ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda ya ji tsoron Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai nusar da shi tafarki madaidaici a duniya da kuma a lahira ku kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a boye shi Allah tabaraka wa ta'ala babu abin da yake koyuwa a gare shi ya ku ƴan uwa ku sani cewa zakka ɗaya ce daga cikin rukunin musulunci guda biyar ita kuma zakka a yaren larabci abinda ake nufi da ita shine tsarkakewa da kuma haɓaka abu kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kad aflaha man zakkaha hakika duk wanda ya tsarkake ransa ya tsarkake zuciyarsa hakika ya rabauta ai wanda ya tsarkake zuciyarsa daga dauda na ainihin shirka da kuma bid'a da kuma sabo a cikin shari'a kuwa tana nufin wato ita zakka ana nufin mallakar dukiya wacce ta kai adadin nisabi zakka ɗaya ce daga cikin rukunan musulunci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin hadisi cewa an gina musulunci a bisa rukunai guda biyar na farko ya ce shaidawa babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah daga cikin waɗannan abubuwa guda biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wato zakka kenan zakka ɗaya ce daga cikin rukunai na musulunci Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa khudh min amwalihim sadaqa ka karbi wato zakka daga cikin dukiyoyinsu tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wacce zaka tsarkake su daga ainihin wato munafirci ta kuma tsarkake su daga ainihin wato dauda na rashin biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala yace wa salli alaihim idan suka bada zakka din kai mai karbar zakka in ka karba sai kai musu addu'a kace jazakumullahu khairan barakallahu lakum fi amwalikum da dai sauran dukkanin addu'a ta alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ce ka karbi zakka ka kuma yi musu addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ce shine mai ji kuma shine wato ainihin masani waɗanda ake baiwa zakka kuwa ya ku ƴan uwa wato wasu nau'ika ne na mutane kashi takwas kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya lissafo su cikin suratul tauba yake cewa lalle ka sani cewa sadaka ta ainihin wato sadaka ta ainihin zakka ana bayar da ita ne ga ainihin fakirai da miskinai da wanda suke aikin zakka din da waɗanda ake kokarin jawo zukatansu su tabbata a cikin addinin musulunci da wanda yake bawa ne an bashi adadin wani abu da zai kawo a yan tashi da kuma wanda yake bashi ya musa yawa da wanda yake wato wanda ya zo wucewa da kuma wato fi sabilillahi wajen hidimar jihadi domin Allah tabaraka wa ta'ala wato domin addinin Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa faridatan min Allah wannan fa farilla ce wajiba ce daga Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala masani ne kuma shine hakimun mai hikima ta yanda ya sanya bada zakka tsakankanin yan uwa musulmai ita zakka ya ku yan uwa wato tana sabbaba kaunar juna tsakankanin al'umma matukar dai mutum yana biyo mutane zakka to zaka samu waɗannan mutane suna ƙaunarsa suna sansa suna kuma masa fatan alkhairi matukar mutum yana riƙewa yana hanawa zaka samu kuma mutane suna adawa da shi suna masa wato kyakkyawan mummunan ainihin zato da sauransu Allahu taba'a wannan aya da Allahu tabaraka wa ta'ala ya ambaci waɗannan nau'ukan mutane guda takwas su ne waɗanda za a biyo zakka abu muhammad muwafiquddin abdullahi dan ahmad wanda aka fi sani da ibnu kudama ya faɗa a cikin littafinsa mai suna almuguni yake cewa bai halasta a bayar da zakka ba ga ɗaya daga cikin waɗannan ɓangarori guda takwas da allahu tabaraka wa ta'ala ya ambata ba ya ce bai halasta a ba da zakka wajen gina masallaci ko ainihin tonar rijiyoyi ko samar da ruwan sha ko kuma gyara hanyoyi da kuma wato sayan likafani domin mamata ko kuma a ba da zakka domin wani zai yi bako ya yalwata wa ainihin bakinsa da sauran waɗannan al'amura malam yake cewa bai halasta a bayar da zakka domin yin wannan ana ba da zakka ne ga waɗannan mutane ɓangarori guda takwas amma ita mace kuwa ya ku ‘yan uwa ita mata matuƙar dai tana da miji wanda yake ɗaukar ɗawainiyarta yake wadatar da ita gwargwadon hali tana samun abin da ya kamata ta samu to wannan ibn qudama yake cewa bai halasta a dauki zakka a bata amma koda tana da miji kuma tana cikin halin bukata ko abin da take samu da gurin mijinta bai ya isar mata yanayin rayuwarta to wannan kuma yake cewa ya halasta a dauki zakka a bata amma ita zakkar wato amfanin gona ko ya ku yan uwa Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa ya ku wanda suka yi imani ku ciyar daga cikin ababen da kuka samu tsarkaka na halal daga cikin abin da kuka aiwato wato kuka aiwatar kuka samu Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa daga cikin abin da muka fitar muku na daga ainihin daga ƙasa amfanin gona Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun kada ku nufaci mummuna ku ce shi za ku bayar idan za ku ba da zakka kar ku samu wanda yake bashi da kyau ku ce wannan za ku bayar wanda yake kuma inda za a ba ku irin wannan ba za ku karɓa ba sai dai in ku rinsa ido Allah tabaraka wa ta'ala ce ku sani fa shi Allah tabaraka wa ta'ala shine mawadaci kuma shine abun godiya shine mawadaci da ya wadatar da ku da wannan dukiya har ta kai wato ainihin nisabin zakka adadin abin da ake fitarwa zakka daga cikin amfanin gona shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin hadisi cewa duk abin da bai kai kwando biyar ba babu sadaka a ciki malamai suke cewa kwando biyar kuma shine wato kwano 300 wato irin babban kwano tiya din nan 300 shine wato anashin ausiki biyar din abin da bai kai wannan adadi ba babu zakka a ciki idan ya kai wannan adadi kuma dole ne a bada zakka wato za a bayar da daya bisa goma matukar dai wannan amfanin gona ne wanda ruwan sama ya daka wanda kuma yake wato a wato wanda yake kuma ruwan mutum bayi yayi da rani ne mutum ya bayar to zai bayar da ɗaya bisa ashirin ma'ana rabi bisa goma Allah tabaraka wata'ala yake cewa a cikin wata aya yake cewa Allah tabaraka wata'ala shine allazi ansha'a jannatin ma'arushatin shine wanda ya ya kirkira muku wato ainihin gonaki waɗanda suke masu yaɗo ku shuka waɗansu al'amura ya zamto suna yaɗo suna ba ku amfani wa gairu ma'arushatin da waɗanda suke ba masu yaɗo ɗin ba suna tashi kamar shinkafa kamar dawa kamar gero da sauransu Allah tabaraka wata ala ke cewa da kuma dabinai da sauran wato shuka ma mabambanta juna waɗanda suke ɗanɗanansu ya sha bamban da kuma waɗanda suke gasu iri ɗaya amma kuma ɗanɗanan daban-daban Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa ku ci daga ɗayan wannan itatuwa da muka fitar muku idan suka nuna wa atu haqqahu yawma hasadihi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku bayar da haƙƙin sa ranar da kuka ɗebo yawma hasadihi ranar da kuka girbe wato ranar da kuka ɗebo da yawa daga cikin magabata suke cewa wannan ana magana akan bayar da zakka ne wasu suke ce ba ana nufin a bada zakka bane a cikin wannan aya ana magana ne akan a bayar da kyauta wato dan a nuna wa mutum cewa bayar da kyauta ma al'amari ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake bukata cewa wa atu haqqahu yawm hasadihi akwai wani abu da suke ce masa idq a daɗin idan mutum ya ɗebo amfanin gona sai ya zo bakin masallaci sai ya sami tankar da biyu ko abin da ya ɗebo ɗin da sai ya ɗaure a sama a gindin bishiya ya zanto yana lelo duka wanda ya sallah wanda yake da bukata to larabawa yawancinsu suna tafiya da ɗan sanda haka hannunsu sai mutum ya ɗan kaɗo wannan dabino da aka daure ko wannan ko ma dai ko gyada ko ma me da aka daure din sai mutun ya dan ya zunguro idan ta zo sai mutun ya diba ya ci wasu da yawa daga cikin magabata suke cewa wannan shine abin da ake nufi da cewa wa atu haqqahu yawm hasadihi ku bayar da haƙƙin sa ma'ana ku bayar da izk wato kenan yana da kyau mutum idan Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta shi da wani abu na amfanin gona ko da ma bai kai adadin zakka ba dan dauki wani abu ya ba mutane kyauta ya ba su sadaka fi sabilillahi wani yana daga cikin wato kyakkyawan al'amari kamar kuma inda wasu suka ce ana nufin wato ainihin bayar da zakka din ne amma ita zakka akwai yanayin da zai iya zamtowa ba lalle ran da mutum ya ɗebo ranar kuma zai samu damar fitar da zakkar ba la'alla ran da ya ɗebo kuma akwai bukatar wa'insu aikace aikace akan wannan wato al'amari din sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce wala tusrifu kada ku yi israfi ma'ana kar ku bayar da shi a matsayin zakka duka abin da kuka noma ko kuma ku bayar da shi a matsayin kyauta duka abin da kuka noma an samu wani daga cikin sahabbai gidansa babu abinci ya tafi wato ran da zai je saro da binansa ya nuna ran da ya tafi roro da ya je ɗebo gaba ɗaya ya gaya matarsa yau za a je a yi roron wannan da binai ɗin a gonarsa da ya tafi ya je ya kaɗo su gaba ɗaya ya ɗauki lauje ko abin yankan da bino ɗin da ya je ya sayar bar mutane kaf ya dawo matarsa da ainihin wannan lauje ɗin yake cewa ya gama yin roro yau gaba ɗaya an rabar da shi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala tusrifu kada ku rika israfi ku ɗebi komai da komai ku baiwa kowa ya zamto ku iyalanku kuma suna bukata ba ku ba su ba Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa Allah baya son wannan an rawaito hadisi daga ibn Umar daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk abinda sama ta shayar wato ruwan sama ya sako ya shayar da shi ko kuma idan ruwa ne ya fito ya shayar da wannan amfanin gonar ko kuma abin da yake asari kamar da bino ko waninsa mana abin da yake jawo ruwa da siyoyinsa daga ƙasa wannan za a bayar da ainihin nisbul ashur za a bayar wato da ainihin wanda yake ɗaya a wato ɗaya bisa goma rabi bisa ashirin kenan an rawaito hadisi daga jabir yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk abinda korami ne suka shayar da shi haka kurin koraba ta kawo ka zo kai shuka ta zo ta jiga gudun har amfanin gonar ya sauka wato ya nuna ko kuma ruwa ya sauka daga sama ya shayar wannan duka za ka bayar da ɗaya bisa goma amma abinda mutum ya shayar da ainihin wato bayi shi ya yi ban ruwa ya shayar to wannan kuma zai bayar da rabi bisa goma ɗaya bisa ashirin kenan idan kuma mutum ya shayar da amfanin gonarsa rabi rabi kuma wato aka yi ruwan sama misali kamar yanzu a ce mutum ya yi shuka shukar ta fara girma ruwan sama ne yake jika ta ta sami wato kamar rabi haka ko na makamacin haka shi kuma sai bayan ya cika ta to malamai suke cewa abinda mutum zai baya shine zai dauki kashi ɗayan nan sai ya raba shi gida uku sai ya raba shi gida hudu sai ya bayar da uku ya wato ya bada kashi ɗaya da zai cire sai ya raba shi gida uku ya bada guda uku ya raba shi gida hudu ya bada guda uku ya rage guda ɗaya saboda shi wato shi yayi rabin bayi rabi kuma wato da ruwan sama ne ina fata an gane ya ku yan uwa wato su dukiyoyi kala-kala ne kamar yadda malamin fiƙi suka ambata su akwai waɗanda suke wato gidaje ne da motoci da sauran waɗansu na'urori da mutane suke iya mallaka irin waɗannan malamai suke cewa babu zakka a ciki idan mutum yana da abin da yake hawa ba zai ba da zakka a kan wannan ba yana da gidan da yake zama ba zai ba da zakka ba amma idan mutum yana da gida wanda yake na sayarwa ne ya gina gida amma yana neman mai saya idan ya shekara to zai lissafa wannan gidan ya fitar da zakkarsa idan mutum yana da gidan haya idan ya shekara in dai kudin ya kai nisabin zakka to zai cire wa kudin zakka ne ba wai gidan ba kudin da ya karba hayar shi zai cire wa zakka ba gidan ba tunda gidan na haya ne ba wai na sayarwa bane amma in gidan sayarwa ne kuwa zai lissafa yanzu wannan gidan zai kai naira nawa in dai kudin nan ya kai nisabi to zai cire wannan gidan wato ainihin wato ainihin zakka idan mutum yana da motocin haya idan suka shekara mutum zai lissafa adadin kudinsu zai cire musu zakka amma motar hawa kuwa mutum ba zai ba da zakkar wannan ba idan mutum yana da ainihin kamfani wanda yake fitar da ainihin wato amfani da yake samun riba to mutum zai lissafa ribar da kuma wato ainihin uwar kudin jarin kenan mutum ya cire musu zakka idan dai sun kai nisabi kuma in sun shekara amma shi kamfanin mutum ba zai biya ba zai bada ainihin zakkarsa ba saboda shi ba na sayarwa bane amma in na sayarwa ne mutum zai bada zakkarsa hakanan na'urori da mutum ya saya domin yin wato harkar noma a ce mutum yana da tarakta yana da kaza duka waɗannan wato ba a fitar musu zakka sai dai in ya sayi taraktan ne domin kasuwanci domin ta raka kawo masa kuɗi to wannan shine zai cire mata zakka amma in ya saye ta ne domin aikin gonakinsa to wannan babu zakka a ciki ya ku yan uwa wato hana zakka al'amari ne wanda yake da munin gaske Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa waɗanda suke taskance zinare da azurfa ba sa bayar da zakkarsa domin Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ce ka musu albishir da azaba wacce take mai radadi ranar alkiyama ranar za a lullube su da ainihin wannan wuta din a cikin da ainihin wannan dukiya din a cikin wutar jahannama fatukuwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum sai ya zamto a zo a rika musu lalas a ainihin bayansu da geffansu da kuma ainihin goshinsu sai a ce da su hala maka nasu li anfusikum wannan fa shine dukiyar da kuka taskancewa kawunan ku wannan ita ce dukiyar da kuka boye a ainihin bankuna kuka ki ku cire zakkata to yanayi mu dama a nan kasar sai dai kai ka cire zakka da kanka ba wata gwamnati da za ta karba da karfi da yaji wanda kuma haka ya kamata idan mutum ya hana zakka ya halasta a musulunci a karba ko ƴaƴansa su karba bai sani ba ko ya sani ko bai sani ba ko kuma hukuma ma ta cire waɗansu ƙasashe ɗin a yanzu idan mutum yana da kuɗi wanda ya kai nisabin zakka kawai in lokaci yayi zaka samu akwai diwanin zakka ma'ana ma'aikatar da take kula da ainihin zakka su bankuna za su kai musu lissafin waɗanda kuɗinsu ya kai zakka kuma ya shekara kawai sai dai kawai ka ji alat an cire ma kaza an cire zakkarka baka isa kuma ka yi magana ba saboda wannan haƙƙin Allah ne ya ku ɗin uwa zakka tana da girman sha'ani annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata cikin hadisi cewa duk wanda Allahu tabaraka wa ta'ala ya hore masa zakka sai ya koyi baya bayarwa ranar alkiyama za a mai da wannan dukiya din wato ta zamto wani faleci kamar faranti sai a rika gasa ta a cikin wutar jahannama a rika zuwa ana liƙa masa a ce da shi wannan shine abin da kake bada zakkarsa din nan muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon aiwatar da abin da ya umarce mu ya ku yan uwa ku yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama musamman a wannan yini na juma'a Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa lalle Allah da manzansa suna yin salati ga manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ku da suka yi imani ku yawaita salati da sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya Allah ka sa mu cika da imani Allah ka jikin iyayen mu ka musu rahama ka ni'imta su cikin kaburburan su wanda suke raye kuma Allahu tabaraka wa ta'ala ka sa su cika da imani ya ubangiji ka kara wannan gari zaman lafiya da kuma albarka duka wanda suke tsaye wajen kula da hidimar tsaro wajen zaman lafiya Allahu tabaraka wa ta'ala ka taimake su ka tallafa musu ka sa musu albarka cikin gudanarwar su wanda suke kuma bata gari suke kokarin kawo fitintunu cikin al'umma ya ubangiji ka san su ya ubangiji ka shirye da su in ba za su shirye ba Allahu tabaraka wa ta'ala kamar maganin su umu ila salatikum yarhamukum